الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لم تكن تكفيها قوم لا نزال أبا شرين تكفل وتكفي إلى آخر وتعود إتينا من الإسلام المسلمين bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya a kalandar Nasara kuma kamar ashirin da biyar ga watan sha biyu dubu biyu da goma sha tara. To muna cikin wannan littafi na ɗaukakar maudu ya an kame da maudu na babban malami Shekul Islam الإمام محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمة الله عليه wannan kuma shine darasi na biyu muna cikin muqaddamatul mu'allif muqaddama ko muqaddima mun aka fata yayi muqaddima a matsayin shi ne kuma fa'il muqaddama shi mafa'ul amma duka da yayi to muna cikin gabatarwa da shi ma wanda ke ne za mu tashi fakara ta biyu kenan inda yake wa shaɗu an la ilaha illallah ina shaidawa babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai yake ba shi da abokin tarayya wannan jumlar ko kalmar ta wahdahu tana karfafa abin da mutum ya faɗa ne da mutum ya ce la ilaha illallah ya kora duk wani abu ba wanda ya cancanci bauta sai Allah ko ana mutum ya tsaya shi kenan sai mutum yake wahada shi wanda aka tabbatar da bauta gare shi to shi kadai ne dama la ilaha illallah da ta nuna aka sama bana kare fitowa da shi ka suke cewa tauhidi ne aka yi sannan aka sake gaskata ko karfafa da shara sharika la ba su da abokin tarayya daman da ce guda ɗaya ne to bai da abokin tarayya to shi kaɗai ne bai da abokin tarayya inna hu jalla ani masiri wa nawi inna hu lallai shi Allah madaukakin sarki wanda ya cancanci bautan nan jalla ya ɗaukaka anil masiri daga farin kini ko tsara mana wanda ya kama da shi nan sai almasan shine wani wani abu ya kama da wani abu wannan babu wani abu da ya kama da shi laisa ka nisbihi shay sannan wanda we da kuma tsara misali yanzu sai a ce ga wani mutum yana da wasu madafun iko masu ƙarfin iko iri kaza zai ba da kwangila ko mu ce zai yi zartar da ayyuka ko zai hana ayyuka ko zai ɗauka aiki ko zai kora aiki ko shi ne number one citizen babban mutum mai daraja ta ɗaya a jihar kana tsallakawa ta jihar sai ka samu wani mutum shi ma da wannan mukama ya zama da bai saboda ya zama kinin shi ko tsarin shi sannan mutum sarki bai da tsara sannan bai da wanda ya kama da shi sannan duk wani mai mulki za ka samu bayan ka ga yana da bayan samar mashi ko tabbatar mashi da tsara to za ka wannan na nuni ga tawayar shi domin duk sanda ka samu wani mai mulki a nan da wani bukati iri kaza ka tsallaka wani wurin ka samu wani mutum da shi to ana nuna maka wancan na bayan da ka wuto bai haɗu ba yana da tawaya saboda ɗayan biyu ne dai ko dai misali gwamna ko sarkin da muke da shi a nan shi ke ba da can umarni kaga kamar an girmama shi ko sannan da ƙarfi ne wato Allah ba zai iya ba sai ya nema mataimaka Allah bai da wannan ko kuma a sarkin da muke da shi a nan mukami sai ɗan da wanda muka gani a can ya nuna yana da tsara kenan wannan zikiri bai bukata bai bukatar ya naɗa wani ya zai taimake shi sannan ba zai yiwu a samu wani da ke da iko irin naki ba halda a nan lahu saniya kai wai goma ne sunan Allah ka taba ji to kaga ma ta ne sunan ba da na har wani da awar kuma yana da aiki al-Imam Suyuti a cikin littafin Al-Hawi da Fatawi ya tattara wayannan kalmomi yace kaga da al-Masih da an-Nawi da al-Sharif wayannan kalmomin in ka ce al-Masih shi ne abu wani abu yi kama da wani abu sai ke hada tufudu hada wani abu ya yi kama da wani abu ko da a fuska kwaya ne in an ce annawir kuma ya fi zama a fas daga wannan mafilin ya ce wa ta'ala an shari Allah mutum sarki ya ɗaukaka daga barin abokin tarayya a ce wannan da kawa irin da Allah Allah mutum sarki yuhuyi wa yuhuyi ga wani sai shi ma yuhuyi wa yuhi wanda ya faɗa haka to sai dai ya zama irin kayan lokacin annabi Ibrahim ya na yuhuyi wa yuhi wa wahir Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka daga mai taimako nan ce azzahiru wanda zai kawo ɗauki wanda zai kawo taimako da gudunmawa don tabbatuwar wani abu ko kuma don hana wani abu tabbatuwa sannan kulli sarki ba shi da abuwain wal mala'ika su ba da zalika wani in ta duba idan zai ka farsabar kulubu kuma wa in ta zahara alayhi fa inna allaha huwa mawlahu wa jibril wa salibul mu'minin wal mala'ika su ba da zalika wani wani anan ba sai maka wannan kulli sarki bai da bukatar wanda zai zo ya kawo shi dauki wa taqaddasa anil wazir wal mushrik na ga ko da bugun nan kamar da bambanci wannan ko wa takaddasa anil wali Allah mutum sarki ya daukaka daga wazirai a zo jirai su ne na kusa da ne mulki ko a ce kai ka rike man kaza kai ka rike man kaza a ce ha a zo ka zafin a tarayya ce kai rike harkar kuɗi kai rike harkar tsaro kai rike harkar noma kai rike harkokin cikin gida kai rike harkokin ƙasashen waje kai kuma rike harkar matasa kai kuma rike harkar mata kai kulan mana da majalisar wakilai da ta tarayya kulan mana da tsakar dare kai kuma kulan mana da tsakar rana sannan kuɗin sarki bai da buƙatar irin wannan ya tsarkaka daga a ce ya nasa wasu da za su taimaka mashi wal bushir Allah bai da buƙatar mai ba da shawara dan adam ne ke da buƙatar mai ba da shawara sai ta zaɓi gwamnati kana da masu ba da shawara mai ba da shawara a kasar kaza shawara a kasar kaza shawara a kasar kaza wani ma bai ba da shawara bai taba ganin gonar ba sai dai a NTA da jiha amma dai na jin alat shi ba ni'imar maula ko ka ta tajiya ita ya kaga shi SK eh advisor ne ita advisor ne to to to the problem amma bai taba ganin gonar ba dan ba wata shawara da yake bayarwa in ma da za su haɗi kyarmar rai ta yi sai ce sanar da laula sun kawai shi kenan a wuce wurin amma dai in da rage shi da ma bukatar da ya amma kaga shi Allah ne kike kike bukatar da ba shawara sai yanzu ka ba shawara yayi dan da ka ba shawara ta na riga an tsaro shi kuma ana daukar shawarar ka matsala za a samu a to ka ba da shawara rana ka dawo ba ka wani aiki ba ne to eh Allah ne kike sarki yanzu ba da mutane a dariya da ba su kammala ayyukan shi na rana ba ko za mu dawo kudi na yamma ne a to magarin da muka yi kuma ba to kage sai inda za a ce an da kasuwa da shawara wani sai wannan ta tokar to da da kawai ta an bugo waya cewa ga wani aiki ana yi kuma gaskiyan dare ba a gama ba akwai magana da haka sai ma Allah magana to ana ba ma sai ma haka kowa ba ke san kuma wanda za ka yana kidin ya ce su ne masu ba Allah shawara iya kololon duka bakin shi masu wasu gaban kasa shawara shi ke da girma ya kai girma wanda shi kuma wancan shugaban kasan ba doki ne laisa ka mislihi sai babu wani da ya kama da Allah babu wani abu da ya kama da Allah babu wannan an kora kamance keniya talatu wa huwa sami'ul basir tare da haka fa Allah ne ji ne kuma mai gani ne saboda Allah yana ji kaga kenan yanzu dan an ce kuma mutum na ji to wannan bai zama cin karo da juna ba kan cewa to Allah madaukin sarki na ci mutane su ma suna ci to yanzu ke nan an samu kamar daidai ne a e mutane na ci Allah na ci amma jin Allah ba irin jin mutane ba ne a gaban bankin ya fito fili ke nan ne Allah madaukin sarki yana gani mutane su ma ga suna ba su idanuwa suna gani amma ganin su ba da ganin Allah ba a bayan mutane ma na da hannu abokansu na da hannu shikenan sai ce hannun mutum irin hannun agogon shi ne ko hannun agogon mutum irin hannun da aka daura agogon ne ba iri ɗaya ba ne shi ma ya san ba iri ɗaya ba ne wani agogon wanda za a tambaye shi ma ya san akwai bambanci hannun shi ba irin hannun oba ba ta fasan shi ba ne to da ka ci da gani na Allah madaukakin sarki sun sha bambam ɗari bisa ɗari da ji da gani irin na ‘yan adam ji da gani na Allah ji ne da gani irin na mahalicci su kuma wannan namu ji ne da gani irin na halittarki to ka san ko dole akwai bambanci tsakanin alhalin da alhalin malai ce wa ashhadu kuma ina shaidawa anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluhu lallai shugabanmu muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne ko manzon Allah ne mu tabbatar maki da cewa shi bawan Allah ne sannan mu tabbatar maki da cewa shi manzon Allah ne sai da mana mun rayu a aqida ta tsakiya wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasafa sai mu zauna tsakatsaki wasu ba su yadda ma da cewa shi bawan Allah ba ne sai suna ga cewa in ka ce maki bawan Allah ka rage maki daraja sai suka yi ke matsayin Allah sun halaka wasu kuma suna sa'awa su kuma ba su yadda da cewa shi manzo ba ne su da kawai su ba ruwansu da shi ba ruwansu da safan shi ba su kuma sai suka halaka amma musulmi a hadu sunna sai suka zauna a tsaka saki mun yadda cewa shi bawan Allah ne da ku kai shi matsayin ila an taka ba wurare da yawa a kira shi da cewa shi abdullahi ne wa annahu huwa innahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi lima dakil ana alladhi asara bi bi abdihi tabaraka alladhi nazzala alqur'ana ala abdihi liyakuna lil'alamin nadira alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja da sauran wurare to bawa ne kuma manzo ne Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ne ba kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin sallallahu khataman nabi manzo ne na Allah madaukakin sarki to mun shaida da cewa shi Muhammad sallallahu alaihi bawan Allah ne ba mu saki game da shi ba sannan manzan Allah ne ba mu kasa game da shi ba yace wa khiyaratuhu min khalqihi kuma shi zaɓaɓɓe ne daga halittun Allah. Allah maɗaukin sarki sai da ya zaɓo shi sannan ya mayar da shi mana. Allah ya sabi min al-mala'ika ke rusu da wani nan nan. Inna Allah sami'un basir. Allah ya sabi min al-mala'ika ke rusu da Allah shi ke zaɓar ɗan saƙo daga cikin mala'ika. Sai ta yi mala'ika da gudu so ka zama ɗan saƙo na tsakanina da annabawa na. Wani nan nasi. kuma a cikin mutane ma Allah ne ke zafa suna ka ba dacewa ba ce ba bauta ba ce ba gado ba ne sai ya zaɓi manzo sallallahu alaihi wa sallama a matsayin zaɓaɓɓen zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu wanda nasabar shi da sadar-sadar suke komawa gidan annabi Isma'il ibnu Ibrahim alaihi wassalam wanda tafi ne na Allah yace wa khayratu zaɓaɓɓe ne min khalqihi daga halittar shi sannan wa aminuhu ala wahayi kuma shi amintaccen Allah ne game da wahayi yadda malaika jibril yake amin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munziri to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam amintacce ne game da wahayi da Allah cikin sarki ke saukar mai shi yasa za a aiko maki da sakon za a baki tsaro amma da an gama saukar mace da saƙon shi ke da sai masu tsaron kuma su tafi saboda an san wahayin an kawo shi wajen amintace ne amma dukkan za a aiko da shi alimu da gaibi wa la yughfiru ala ghaibihi ahada illa man tattaba min rasuli fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada in saƙon ya kawo sama ta bakwai sai a haɗo shi da mala'iku an ce don al'ani mala'iku dubu saba'in aka turo ko raka ta saboda hiyar amma tana mala'ika na zuwa ya gama karantawa annabi kafa ɗaya kawai ya haɗe ta kuma da ake to mala'iku dubu saba'in to dubu ashirin su koma hamsin su tsaya su rika gadin surun al'ani a ai Allah ya san ba matsala kuma ta zo hannun abincinsu sura ko mala'ika ɗaya ba za a rage ba kaga kenan ƙarshen abin nisan da za ka iya hararowa ke da cewa Allah ya yarda da annabi game da wahayi yanzu in ka ba wani wasu kaya ya ajiye ba sai ka ba da masu gadi ba kana haɗa baki da shi a zo a karfe da safe dole a zo a kai ce kayan nan da ka kawo an kwashe kamar ka miƙa sojan abintattu ba baccin ka za ka yi haddasa ne ba sannan musulki sarki ya sanya annabi a matsayin amintaccen shi wajen wa'ayi sannan wa hujjatuhu ala ibadi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam hujja ce akan bayi duk wanda ya yi manzo sallallahu alaihi wasallam shi kenan ya tsira na ka tambayi da kabari menene addinin ka musulunci wani irin musulunci wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zuri menene littafin ka alqur'ani wani ne ubangijin ka Allah madaukakin sarki waye addinin ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga abin da ya zo da shi ya zama hujjatun laka alqur'anu hujjatun laka au alaika haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to annabi sallallahu alaihi wasallam hujja ce akan bayi Allah madaukakin sarki arsalahu rahmatan lil alamin Allah madaukakin sarki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin rahama da halittu gaba daya kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya mu aiko da manzon sallallahu alaihi wasallam sai dai ya zama rahama ga halittu hatta kafirai manzon Allah ya zama rahama ga gare da ba ta yadda suka bai wannan ana kuma duniyar ma gaba daya to manzo sallallahu alaihi wasallam rahama ce ga al'ummar duniya gaba daya wa qudwatan lil amilina kuma abun koyi ne ga masu aiki na duk mutumin da ke so yi aiki kamar yadda Allah ya umarce shi ai ai maru fata ya rasa wa amalakum wa rasuluhu wal mu'min Allah ce ya jama'a ku yi aiki ku bi abin da Allah ya ce to duk wanda zai aiki to mai mutum na da abun koyi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Allah ce lallai kuna da abun koyi ne kyau a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira ga wanda yake fatar haduwa da Allah madaukakin sarki lafiya amma wanda shi yana da komai ta fanjama fanjama a daidai lahirar to da za ku baro yin da rasul sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda ya san abin da yake fuskanta ya fi girman hadari akan wannan ma rayuwar to za ga yana koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa da cikin sharuɗan karɓar ibada sai an samu mutaba'a duk ibada da bawa zai ce ta fi da sharuɗa guda biyu na ɗaya a samu al-ikhlas ayyuka don Allah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din wa ala lillahi dinul khalis sannan sharadi na biyu a samu bauta ba kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in ji da gaske kuna son Allah shi kuke bauta wa Allah ya ce fada musu ya manzan Allah to wallahi su biyo ka wa in tudi'uhu tahtadu in dai kuka bi manzo sallallahu alaihi wasallam to sai kirga ku a cikin shirye sai ka dole bi manzan Allah ba kai tsaye automatic cikin da yake da shi da shi ya wauta bal yahdar alladhina yufadikuna an amrihi an tusibahum ibtila أو يصيبهم عذاب أليم ويجي شيوا وقدوة للعالي للعالي النبي صلى الله عليه وسلم أبوه كوي نيجا ما سعيد ومحجة للسالك هو محجة للسالك كما هنيا تيجا ما سكتيا لشي إن دم سنة لمن هنيا وذاك كيشي إن دا أكي سوتا كي ومن دم الله شيني أبوه إن كو مسنا سوية بباروني يرى هنيا wanda ba za ta bulle ba sai bayan guziri ya kare misali mutum zai je wani gari sai zo kawai ka wata kayan abu kawai sai ya bita sai da sai da ya kona bita wajen hamsin a motar saura bita biyar ya ga sai mutane ba hanyar bace kuma wannan hanyar da kudanta ba ta fushewa ma saura kilomita biyu ba ka je ka gada ta kari kuma daga nan bayan sai ba ga wannan aiki ya ta uku kaga mai shi ba zai dawo da shi to ya kusa mutuwa kenan to haka dai sai yana yam yam yam ila ba kuma ya rugo ni ta ce san kuma ta kiyaye mala'ikan mutuwa ya zo kenan sai sai dai kana da wallahi kir kir zai rage to shi mala'ika dai ba za ka mai haka ba lokaci yayi kai dai mutum na neman hanyar bi to manzo sallallahu alaihi wasallama shine hanya ga masu bi wa hujjatuna ala al-ibadi ajma'in kuma manzo shine hujja akan bayi gaba daya waye manzanka shi kadai mutum zai faɗa ya kira shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kana musa hayya ma wasi abu illa tibai da annabi musa zai dawo duniya ya rayu tare da ni a zamani na ba abin da zai ishe shari bayan ya san shiga aljanna sai dai ya yi ne kuma sai ibn Allah ne rubuta ba kullu al-asri min ar-rusul kaman da manzo Allah ba shi ba sai ce ina ba ba kashi ba to da ka manzo sallama hujja ce akan harbayi gaba daya kamar yadda wannan yin kwata kucin shi gaba daya fa hada fihi min az-zalala sai Allah madaukakin sarki ya shiryar da al'umma daga bata da manzon Allah zuwan manzo sallallahu alaihi wasallama al'umma ta zama shiryayya da ba shi da har yanzu irin wancan maguzancin da ake karatuwa a alhayatu da jahiliya da shi ake ina haifa mutum mace ya rike ta in ma ya fi shi ya rasu yana da wasu mata ya gaje ragowar matar ko ya sayar ko ya aurar da su ya cinye sadaki ko ya mai da su yan aikin gida ko kuma ya zaɓe su su ne matan wacce kuma ya bata ne da wannan rayuwar da ake kake da faɗa za a ci gaba da yi ta san abin da bai ta kara ya karya ba an yi harbul basu shekara arba'in ana fafa ta yakin me dalilin yakin kwankwanciya wani doki da ba baya zai shiga wata karka ba shine irin dakin gonan nan ya shiga kiwo ya fasa kwankwanciyar wata kuciyar da ba ne ita amma masu dajin suka ce to su aka ci ba mutunci ya kamata dajin sarki ko maciji yake ga kowa ya sa rana kai yake ga dajin sarki ba hakura ba za ka kashe shi ba sai sarki ya ba da izini to kuma sarki a matsayin na kare ne mai mutunci ko shi yake shiga dajin shi ya tsira to za ka suka dosa fafa ta yaki an kashe dubbunan ɗaruruwan mutane ta kan kuciya to kaga da irin wannan rayuwar ake lokacin jahiliyar laraba ba ba ba mulki ba sarauta a cikin kowa ube ne ka yi babba da kanka kowa shi ne mai anguwanci sarkin shi haki ne kan suna shi da shugaban kasai kowa sai ka ba mata iya gari ne in ka gari a dunkule to duka yan ciki ɗaya ne da baban wannan gidan da suke gani da baban wa'ancan uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya a haka ne suke ba sa iya rayuwa to annabi da ya zo shi ne ya shiryar da mutane ya fitar da mutane min al-zulumati ila nur daga dubbai duhun jahil duhun shirka duhun kiyayya duhun wane ne ila nuri zuwa ga haske dan adaya da musulunci to shine ma da yake yabon annabi da shi fa hada bihi min al-dalala Allah ya shiryar da mutane daga mata da manzo sallallahu alaihi wasallam wa allama bihi min al-jahala kuma ya shiryar a ya sanar da mutane ko ya ilmantar da mutane da shi daga jahili da Allah ya turo manzo sallallahu alaihi wasallam sai aka ya shiryar ya ilmantar da mutane saboda aikin da ake mai saboda Qur'ani ya nune in dai an karanta shi kenan mutum kuma ya sami duk abin da ya kamata ya samu da ilimi nan na yake dukkan jahali وعلق فيه من من الجهل ومن جهل ما ولم يكن من الجهالة كما من يتأتي نجاته ولا لفظ كما يأتي وكثر به بعد القيسة كما أن أخذ من سلكية يوم تأخذ شيبا خرج كتان نبي الروح كان ما بايا وإذا الأمة تتكي كجماعة tsarin Allah kuma kusan matan aka ji haihuwa matan aka ji haihuwa akwai masu bincike ma da ke cewa yana da wani kusa daina haihuwar maza na zo kwayar halittar da suke haɗuwa a haihun xx a wajen mata mace tana da duka xx kaga duka mata kenan namiji kuma na da xy to y din ma zai fata shekara goma sha biyar a garbai ba a yi namiji ba don dama dai annabi ya tabbatar kuma in duniya ta zo karshe mata za su dinnin kamara har ka ga mutum daya da mata hamsin a karkashin shi wasu malamai suka ce da yiwuwa dangin shi ne shi suke jira ya ciyar da su ya shayar da su ya tufatar da su ya nemo masa mazan aure mata hamsin wasu malamai suka ce abin ma ya wuce nan wa'annan mata hamsin ba ɗan uwar ko ɗaya ba a maganar wannan wa'annan mata hamsin kowa jira take ka aure ta shi ne sai mutum ya aure guda hudu in suka ɗan shekara uku hudu sai ya kashe su bai yi haƙuri kuma sai sun dan kana sai kuma ya aure kuɗa a cikin wancan ɗan da shekara goma ya aura arba'in ko shekara arba'in ya aura arba'in ke kada dai matan sun mamaye ko ina su al'imamun wannan mai sharhin kirmidi tufatul ahawali kenan al-mubarak kuri yake cewa shi yana da saboda ya kuka za su yawa sai ai ta kashe maza sannan ko kuma musulmi za su ci nasara sai ta buɗe garuruwa suna samo kuyangi mutum na da mata biyu uku hudu yana da kuyangi goma ashirin kuma kowace na haihuwa yace to kaga shi ne wai sai mata su yawa amma dai ibn hajar a cikin fatawar ba da yake shi yana da duk ba wa'annan dalilan kawai dai in duniya ta zo ƙarshe ko an so ko an ki kawai Allah zai kaddaro mata su yawa kawai Allah ne zai kaddaro mata su fi yawa yaƙi za a yi ba ma a san dai me zai faru ba kawai dai mata za su fi yawa Allah ya kiyaye ba Allah madaukin sarki shi ya yawaita al'umma da shi da ya zo ne ya bayar da tsare-tsare aka samar da tsari na auratayya aka samar da tsari na tarbiyya aka samar da tsari ko nassoshi na shari'a masu kwaɗaitarwa game da muhimmancin haihuwa da muhimmancin tarbiyyantar da ƴaƴa da fa'idar ƴaƴan da sauransu to kaga sai al'umma kawai sai ta fahimci safa sai al'umma ta fara yawa ko yanzu za ka ga yanzu kamar kasar Italiya yanzu ne ma suka zo gwamnati ta shigo take kashe biliyoyin daloli ko miliyoyin daloli dan kawai ƴan kasar su yadda su rika haihuwa saboda an zo kamar shekaru goma haka da suka wuce ko kasa da haka an sami ƴan kasar sama da kashi saba'in sun aure shekara hamsin matasan ba su kashi ashirin da biyar ba saboda ba sa haihuwa su suka fara karɓar tsarin kayyade iyalin da munafukai ke yaya ta mana da suke tallata mana su suka fara karɓa sai matsala ta uku yanzu mutum ya yadda zai haihu ko ya haihu gwamnatin tarayya za ta ɗauki nauyin kula da cikin matar da haihuwar da har yaron ya gama digiri to da ka yanzu sabuwar da mutane ake تزوج الودود الوليد أي بيئية سواء أو كرهاني إذا هذا في تدابر الله فدوب قوة ثانية دي كما تاثار أي أي والآيات إذا فموهن يوان تبع ثم ثم هدى الدنيا دي إذا ثانية duniyar gaba ɗaya ke biyan takwas ne china kawai na da miliyan biyu haka da inda ka samu mutum hudu ɗaya dan china ne saboda ɗan karen yawa ba ma a haka kaga ba tsarin musulunci suke ba da tsarin musulunci suke da tun mutum goma shi da dan China ne ko suka ce tun mutum uku biyu da China ne amma kuma dai ba su ɗauki wannan tsarin ba da sun zama mai duniya to gina shi ne suka fara fahimta cewa su ma an kusa karewa sun kara ajiye haihuwar ya'ya da biyu amma daga nan ba za a wuce in mutum ya karya dokar kasa da kasa to Allah maɗaukin sarki shi ya yawaita al'umma da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kuma al'umma ne amfani al'ummar da ta san ciwon kanta ba al'ummar da take ci ma zaune ba wa haka na fihi ba'da aila kuma Allah maɗaukin sarki da manzo sallallahu alaihi wa ne ya wadatar da mutane bayan talauci akwai wani malami da ke ce mashi Shihabuddin Ahmad ibn Umar ibn Muhammad ibn Umar alfafaji al-littil ya ɗauki wancan littafin na alzabi iya mai suna abin nan a shifa da tarihin sukin mustafa ya ne sharhi ya sa mai suna da timur riya fi sharhi shifa lilkabi riya cikin bolu shida to a cikin farko ya ɗauko alimam alzabi iya yi amfani da wannan kalmar lokacin da yake yabawa annabi wa afina bihi ba'da la'ila to shine shi wancan malami shahabu din al-kafaki da misri yake cewa abinda inda zaka in kana so ka gane wannan safan ka kwatanta al'ummar larabawa kafin zuwan annabi a bangaren tattalin arziki da bayan zuwan annabi shekara goma kawai ka ɗauka kwanan za ka yadda zuwan annabi ya kyautata tattalin arzikin mutane za ka kalla ka fuskoki da yawa al'ummar larabawa sun yi shekaru ana faɗa ta kan kwai ko gurasa ɗaya ko kafar kaza to amma kuma zuwa annabi da sallama sai zama da su ne za su ɗauki ninkin ba ninkin wannan sabar saboda jihadi to sannan kafin zuwan musulunci al'ummar larabawa sun gina tattalin arzikin su ne akan riba amma da annabi ya sai ya haramta ribar wanda ruwa ba iya minar riba yace duk ku ni san riba da suka bar riba sai ta lalace sai zo sai tsafta duka wannan hanyoyi ne da suka nuna yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wadatar da al'umma ta wadata saboda zuwan shi sannan ya ce wa fata a risalatihi a'yunan sun umya kuma Allah madaukakin sarki ya buɗe da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu idanuwa makaci akwai idanuwan da za a rufe suke fa inna halaka mana absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur Allah madaukakin sarki ke cewa ai da ma ba wai ido bane ke makancewa zuciya ce ke makancewa in ba haka ba ai a larabawa suna da wanda ake kimin zarqa'u yamama mutum zai iya wai sai ce maka ya yana hango abin da ake a cikin ya hau wata dukiya ya hango kawunka ga yanan ya sauka a cikin ko yanzu a sahara ya hango kilomita hamsin ya ce maka ya hango mai ke faruwa ko yanzu da rana ya ce maka ya hango tauraruwa saboda canji to kaga wannan ba wai matsalar su ta ido ba ce amma zukatan ba zukatan sun riga sun tara shi yasa ta madaukakin sarki ya yaba wa bayan Allah masu rahama da suka ga Allah kuma ya nuna su ba makaci ba ne والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صم وهم يانا su bayan Allah na gari su ne waɗanda in an tunatar da su da ayoyin Allah ba sa makancewa ba sa kurincewa kaga kurince ma ayoyin Allah da makance ma ayoyin Allah sifar kafirai kenan kafin zuwan annabi zukatan mutane abin nan zukatan mutane kan a rufe suke makaki ne rufe baya ne kurane sun mun kuma na umurin kenan kama da musulunci ya rufe buɗe idanuwan ya suna ganin shari'a a lokacin ne ma suka san su suwaye suka san irin ni'imar da aka yi musu suka san baiwar su ta ɗan adamtaka shine kamar aliyu lamari ne ko yake ta in zuciya ta makance ganin ce da bai yi fa'ida ba za ka da bai cimma larabawa zuciyar a makance ta yi amma ido uruku suna ka sai ganin su bai amfani to amma da zuwa musulunci sai ido ya buɗe wa adana summa Allah madaukakin sarki ya buɗe kunnuwan da suke da kurane wa quluban gulfa ya buɗe zukatan da suke a rufe wa qadu qulubuna ghulf aka yi musu wa'azi aka yi musu wa'azi da ke ya nabi Allah mu ga zukatan mu a da suke in an ce kun shine kundewa mai rikici kamar yadda an aka kulle daki ta waje kuma kai kana wajen ba na ka nemo dutse baka fuke fada kamar yadda matsalar take ta ciki aka kulle dakin da ka duhu wajen ma sumun sumun ka taɓa kofar nan dam ta bi tsakata ta ci gulon kwado ta ci wa duk ta ci da sarka naka ce ka buɗe da dutse ina za ka fara idan ka ne ka sauke ta to haka zukatan su suke ko an zo a kokari a buɗe a zuba musu nasi domin kullum na ciki ba sa karba kama da zuwan musulunci sai zukatan suka yi ta buɗewa suka yi ta buɗewa saboda hikima ta shi mai isar da saƙon da kuma rabo da Allah ya kaddaro wasu cewa suna da shi babban daga da ta sai aka isar da sulama ya isar da manzanci kaga da sallallahu alaihi kuma ce bai isar da manzanci kuma ya isar ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik kuma annabi ya isar wa adda amana ya kuma bada amanar da aka dora miki yasa da aka zo hajjin bankwana yake cewa ya jama'a ala an ballagtu ya jama'a ta isar muku da sabon Allah Allahumma fashhad wa nasaha al-umma kuma yayi wa al-umma nasiha manzo sallallahu alaihi wasallama yayi wa al-umma nasiha iya nasiha Suleiman al-Kastani mai ma'alimu sunan kenan yake cewa in an ce nasiha kalimatun jami'atun kalmar nasiha wata kalma ce da take dauke da ma'anoni da yawa me ma'anarta qiyabatul hazzi lil mas'ulin in an ce wane ya ma wane nasiha shine ka tattaro mace rabautar duniya da lahira ka tura ta hanyar ka ɗibo da hutun da naira da cewa da wannan abin ya kamata kai to wannan shine nasiha kenan annabi da ya zo alkhairan duniya da alkhairan lahira sai tuna wa musulmi da ko ya san masu ba da duniyar ba da lahira in ma hatta da duniyar ba su san daɗi shi ba al-gurdani yake cewa in an ce an-nusku shine ikhlasu da amali an shawa'il fasadi shine ke kokarin ka samu mutum na wasu aiki da masu kyau da marasa kyau sai ka hana shi masu kyau sai ka karfafa mashi gwiwa a masu kyau sai ka hana shi marasa kyau sai ka karfafa mashi gwiwa a masu kyau sai a ce kayi mace nasiha ko kuma yake cewa an ce annasiha shine addu'a ila ma fihi sala wal nahyu amma fihi al-fasad haka al-jurdani yace wannan ita ce ma'anar nasiha to annabi wa nasiha al-umma yayi wannan al'ummar nasiha hatta wada ash-shara'i'ul ahkami har shari'o'in hukunce-hukuncen shari'a suka fito karara wa zaharar shari'ul islam shari'o'in musulunci kuma suka yi rinjaye har wanda ba musulmi bai ya san da musulunci sai dai ya karɓa kawai wa azza wa azza hizbur rahman rundunar Allah suka ɗaukaka wa zalla hizbur shaytani rundunar shaytan suka kaskanta kafirai suka kaskanta musulmi suka ɗaukaka fa asharafa wajhul da'ri husna fuskar zamani ta rika haske saboda kyau duk wannan ba albarkatun musulunci ne in ka samu kafirai masu gaskiya da kokarin kwatantawa za ka suna faɗar ya kamata a yi wa musulmi godiya da baikin musulunci to da ba san halin na ciki ba akwai wani mutum da ya rubuta mutanen da suka fi kowa tasiri mutum ɗari a duniya mana mutanen da suka yi tasiri wajen canza rayuwar duniya Muhammad sallallahu sama ya fara shi kuma kafiri ne sai dai tabbas ganin wanda ya tasiri a san al'umma ba irin wannan mutum to daga nan da ya fara kada kane zindiki daga can wani kafirin daga can wani kabutan daga can amma dai farko dai da Muhammad ya fara ya ce ba a yi kaman shi ba kuma har ne ne ba ya ce iya ne wanda ya faɗa wannan gaskiya ba da rundunar abin nan duniya sai tana kirkiri saboda kyau وأصبح الظلام ضياء تهو يواي كريان محكي واهتدى كل حيران كل حيران أصلا فرنجان سورة حيران أبن الليل ديقا تيجا ممنوع من الصرف فمن ذلك في رمضان شهر رمضان فأتي شهر رمضان بأسرك مضم إليه واهتدى كل حيران دونة موتة ما يشوف أولا يكي كفش بجانة إلا ذكر تيجري وصلى الله وملائكته في الله مغيثين سريكي مشي صلاة يعني تنجون ما أبن أبا فنا دم وأنا بأبا أبا وملائكته ملائكة الله سكي مشي صلاة وأنبياءه سورا أنبهم الله سكي وأنبي صلاة ورسله من ذنن الله سكي وأنبي صلاة وعباده المؤمنون عليه da sauran bayi mumini dukkan sai suka yi manzari sallallahu alaihi wasallam a salati kama wahadallaha وأرض به ودعا إليه كما يدى منذ صلى الله عليه وسلم يكأي كألا يتنر كمتاني ألا كما يكرا متاني سوى كألا وعليه السلام أن يتبت أغريه ورحمة الله دار أمر الله وبركاته دع البركة الله أظهر والناري هو يكي مالتي أما بعد bayan haka haka ya kamata a ce ba wa ba'adu ba amma ba a biya shi akan da kan wa ba ke ta sai dauki sigar da take al-Imam Bukhari a cikin Al-Adabul Mufrad a babi ya kunna fa inna Allah subhanahu lalle Allah madaukakin sarki nawwa a hakahu ala al-insani ya nau'anta hukunce hukuncen shi ga bayi mana Allah madaukakin sarki ya nau'antar da hukunce hukunce ga bayi me yake nufi tun daga lokacin da mutum ke ciki a kodan ababe na hukunce-hukunce da suka dace da shi da Allah ya tsora wa al'umma shagaban su uba da uwa da sauran wanda ke tattare da su to sannan bayan an kai shi ya fito duniya hukunce-hukuncen da sauran haƙoƙi suka rika canzawa suka rika canzawa har ya kai shekarar balaga yana balaga an buɗe mashi faya daga nan awamir da nawayi suka fara hawa kai shi a haka ne ta rayuwa har ya rabu da Allah a ɗauko wancan abu da ya gabata a yi hukunci ne to shine yanzu malai ke cewa Allah ya nau'antar mana ya zo da hukunce hukunce nan kala kala adalin insani akan mutum min ilmi khurujihi tun daga lokacin fitar ki ila hadhihi dar zuwa wannan gida nan ina nufin zuwa gidan duniya ila kini yastaqirru fi hadal qarar har zuwa lokacin da zai tabbata a wancan matabbatar kabari zuwa lahira kenan tun mutum na tsamman goyo za ka kowace gaba akwai irin hukuncinta har lokacin da ya girma kowace gaba ma da hukuncinta ko mu yanzu ma nan kowace gaba da hukuncinta yanzu zaman ma na fasulaf yana da wasu hukunce hukunce kana koma gida ba su kana komawa gida ba su na gani za ka fita gida addu'a da za ka yi ba irin ta sun za ka fita masallaci ba ne kai ka san lokacin da ka shiga gida an gama sallah ne da ka shigo masallaci ko ba a yi sallah ba ta kowace gaba akwai irin hukuncinta lokacin da kake zaune a gari hukunce hukuncen da sun sha bamban a lokacin da ka kama hanya lokacin da ake shirye shiryen yin aure hukunce hukuncen da ba bayan an yi auren kafin a haihu bayan an haihu kafin ya da girma bayan ya yi girma ko bayan ya rasu ko bayan kaza ko bayan kaza kowane motsi akwai hukunce hukuncen da aka dora mana wa qabla dalika kafin haka wa huwa fi zulumatis salat dan adam yana cikin dubbai guda uku haka ba Allah ya haɗa mutum wannan saboda sa Allah ya nuna shi ke da shi na ɗaya kenan na biyu Allah ya nuna irin kula da ya ba dan adam yi wa masara a dawa kai madadin ma dawa a kai ta karkashin kasa ta koyi ta ko da riga ɗaya sai aka daga ta sai can sama kuma idan ruwan a fili sai ka kuntu da ya zo kawai ya gwagwani amma shi ɗan adam sai aka zina ka mai riguna uku suka ce rigar farko wannan jakar da take ɗauke da jinjiri wanda da an haife za ta faɗi ita ce uwa ko ta ce uwa ta biya placenta kenan daga nan sai ita kanta mahaifar ita ce riga ta biyu ta ba yaro kariya to daga nan kuma sai duhun cikin uwa ga duhun rigar da ke yadda kar da ke ɗauke da shi uwa kenan ga tuhun mahaifa ga tuhun ciki kuma haka Allah bai manta da shi ba yana kai mishi abinci shi yana kai mishi magani shi yana kai mishi kula da shi in wata gona da aka ba su ta kula da masu ciki duk wanda ta zo haihuwa da Allah ko nan tare ya ce mata ce a nan ta haihu wallahi wasu ciki da sai wata ashirin saboda me sa a zuwa haihun ya tafi hutu ko an ɓata da taya ko ya rushe amma ka zo kullum abun a tsare ke tafiya wannan malam kuma yana ishara ne zuwa ga aya ta shida da ke cikin suratul zumar Allah madaukakin sarki ke cewa khalaqakum min nafsin wahida Allah madaukakin sarki shine ya halicce ku daga rai kwaya daya kuma ja'ala minha zawjaha sai ya sanya ma sai ya samar da matar wannan ran daga wannan ran shine annabi Adam alaihi salam da Allah ya halicce shi sai ya samar da matar shi sai da Hawwa daga gare shi وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج sai Allah madaukakin sarki ya samar maku da da cikin dabbobin ni'ima dangi guda takwas samaniyatu azwa min az-za'n nislayni wa min al-ma'd nislay dangogin dabbobin ni'ima da muke aikin ibada da su guda takwas akwai saniya in ka duba ga da maka da nabi da yake da rago rago da gobiya da kuma rago da rago ko sannan ga tinkiya na ka haɗa ta da rago kaga tinsi shi da kenan sai akuya da wasu yadda za mutum suna sai ce shi ba zai yanka ragon dubu ashirin ba amma zai yanka kiminar dubu ɗari biyu ba na yanka ke yi ba saboda kimina sai dai kawai ka yanka a ci balambu a ci nama amma ba a ce ba a da yanka kimina duk wanda sai dai a cikin waɗancan jinsin guda takwas da wanda zai samu kan gunsuri shi kafi suru ya yanka tun da shi Allah ya baki shi sai ce masha Allah ya dace shi ne Allah mafakin sarki ke cewa ya faɗo koko fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi ulumatin salat Allah shi ke halittar a cikunan mahaifan mahaifan ku mata iyayen ku mata halitta bayan halitta wanda suka ce akwai mataki mataki na halitta wannan mataki-matakin farko lokacin mutum na mani sai ya canza ya zama gudan jini ya zama gudan tsoka ya zo lokacin sanya mashi kashi a sassanya kashi da jijiyoyi sannan ya taga ya je mataki zuwa ɗibo nama da rufe kashin daga nan ya ci gaba da girma a sai na kai lokacin yana ciki kai shi da za a fito da shi kafin lokacin haihuwar ba haka yake ba a sai da kai shi a wane ne lokacin haihu wanda su ne halkar min ba da halkin fi mulumatin salat a dubbai guda uku shine cikin jakar uwa jakar mahaifa abin nan mahaifa da kuma duhun ciki duka kulawar Allah gabawa bai manta da abinci shi ba kuma wannan abincin ba da uwa ke ci a haka ba za a baya wallahi ta samu shashaka sai ta dangwala ya wasu masu kyan akwai shan yaki sai ta buɗe gwangwani ma sai ta shan haka Allah zai tatsi wannan yakin ya shayar da yara zai tani amma ana haihuwar shi kuka raba mai labari zai canza sai mai wani kisan yara ne ke damun yaran nan ba in ta sha ruwan sanya ka za ta tatsi ruwan sanya a baki Allah ya san babbin da zai mai ana haihuwar shi sai hukunci ya canza sai ga yara kullum a lullube a lullube ba Allah haka mutum sarki ya halitta zalikumullahu rabbukum lahul mulk na ce kai wannan fa ne Allah ubangijin shi ke da cikakken iko banda Allah ke da irin wannan iko la ilaha illa hu ba kun bauta da tantanta kana ba na tusura wai dan me ake juyar da ku ake raba ku da Allah yanzu wani ma sai ka raba shi da Allah sai ka hada shi da lokal gamma wallahi sai yi dan Allah sai da lokal gamma shi a ganin shi lokal gamma kai malamin sai ba ta lokal gamma ai bai sha wuya a rayuwa kai ba ka da Allah ba in dai kana shiri da Allah kowa ma ku ba in ko mutum bai shiri da Allah ya ka tausaya mashi kowa da waye ke shiri karkashi wannan ayar tana nuni yadda Allah ya girmama dan adam wala kad karramna bani adam a karkashin nan akwai wata magana da wani wannan wani malami ne Muhammad As-Sayyid Aqiya ya rubuta littafin al-Ijaz al-Ilmi fi Ismi al-Insan kawai ya da ya tattauna yadda Allah maɗaukakin sarki ya jera cikin mutum kawai ya ce a nan kawai ya yi mutum imani har ka fita da gidanci ba mu kaddimar shi ya faɗa wata magana ko ni bincike da aka yi bai kace kada da aka binciken ba amma shi ya an buga wannan littafin a duka wannan tafi a kusan shekara shida kenan to a ciki yake cewa wasu masana a ƙasar Amerika sun ce kai a duniya ba ba a yi tsadar mutum ba shi ne suka zauna suka yi lissafi suka ce yanzu ana son kiyasta farashin mutum bisa yadda Allah ya cinna a kyauta inda wata gwamnati ce kai zai kai nawa shi ne suka ɗaukar gaba gaba gaba gaba gaba gaba suna mai farashi wannan da sami wani suke kwata-kwata ba su sa musulunci ba ba su biyar addini wayannan kasiya sun ariya sun haka aka yi lissafin amma da suka gama suka ce dan adam zai iya kaiwa dala miliyan arba'in da biyar to ni da da na buga a kan ka ɗauki kowace dana naira ɗari uku kawai farashi ne ɗan arhara ko to za ka samu naira biliyan goma sha uku da miliyan ɗari biyar su ce wannan shi ne farashin ɗan adam kama nawa ka ba Allah sai ka wannan fa suna nufin da gwamnatoci ke yin mutum sai an biya naira biliyan sha uku da rai sannan a yi mutum ɗaya da aka akwai wani su kuma da suka zo tuke wurin kabancin kamar ba da wani ne kenan su kuma maciya mutane ne suka ce ƙungiyoyin tsafata tsafata suna cin mutane to wai mutum in aka yi kirsani aka rika siyar wa matsafa don neman duniya da mulki wai zai kai nawa shi ne suka ce aka samo mutum mai nauyin kilo tamanin buhun silinci kusan biyu ko kilo hamsin hamsin ba a samu wani mutum cikakke ga lafiya ga tsoka ga bayani komai ya sai kai kilo tamanin suka ce inda za a siyar da shi ga ƙungiyoyin matsafa shi ma suka rika ɗauka ya sannan na biye da shi na biye da shi ido fatar fuska fuskar waye waye shi kuma karshe suka ce suna ga ɗan adam ya su sai suka tabbatar da za a sai da ɗan adam ne dala miliyan arba'in da uku shi ma kusan biliyan goma sha biyu da wani dan adam amma haka Allah ya kusan duka a kyauta ita a kyauta za mu ne na ba a jiya ko kobo ba ko sisi ba a jiya ba amma kuma a haka wanda ake haji ala sala ko kuma Allah yake kira ya kake je waje ya koyi mata sallah Allah na sa ya sallah ya kuma haka ya da zaka ga ce ma Allah wanda ya sa bai kira ya ne sallah ba bari na ya shirya wai za a yi wai da ya ba su abubuwa ya zai ba ku abubuwa tun da mala'ikar nan ba da list ai abun din mai sauki ne yana ne yan mala'ikar mutuwa na kallon kai na Allah sarki to da irin mala'ikar wannan amma shi kuma yana cewa sai Allah ya mai abubuwa to wannan aya ta tana nuni ga yadda Allah ya kula da Adam kanat ahkamu fil qadariyya jariyatan alayhi wa muntajiyatan ilayhi yake cewa hukuncen hukunce na kaddara su ne suka ci gaba da gudana a kan mutum mana lokacin da mutum ke ciki hukunce hukunce kadariya suke gudana a kai wa musayya ilai kuma zuwa gare su dan adam ke tafiya kullum akan wa'annan yake tafiya menene hukunce hukuncen kaddara da aka dora wa mutum akwai dan adam na da dan adam suke cewa yana da huku kadariya su ne ake ta akan kadariya lokacin da yaro ke ciki ba a dora mai kowane hukunci da shari'a ba amma iyayen shi an dora musu hukunce hukunci to waɗannan hukunce hukunce su ne ake ce masu hukuku da jamili haƙƙoƙin shi ɗan taye haƙƙin farko na ɗan taye shi ne yana da haƙƙin a bashi ya rayu kar a kashe shi da kar a zubar da shi haƙƙi shi biyu yana da haƙƙin ya samu uba haƙƙin ubuwa kenan kaga ai duk duniya kowa duk wanda daga ne ka kira annabi Adam da annabi da sayyida Hawwa ko da annabi Isa kowa na da uba amma wani irin uba akwai uba na shari'a akwai uba dan ta gaban Fatiha to wannan ba uba bane Allah ya ba kowane mutum haƙƙin a samar mashi da uba ta hanyar aure. Kafirai gaba ɗaya ubansu bai da amfani. mutum ba bai da mutum ba aure aka yi ba to haka ƴaƴan zina an gama cutar su kuma wallahi suna da uba uban na nan a cikin mutane shi ya san kanshi dan kai kira hukunci zai bayyana to jinjiri na da haƙƙin a samar maki da uba kar a haifi kowa sai ta hanyar aure ita ce ka'ida ko ta hanyar mallakar abin nan bayi ko fiyanga to sannan da yana da haƙƙin a baki kula ta lafiya mace na samun ciki sai a samu likita ko likitan mata ko ƙwararren likita me ya kamata ta ci idan ta daina cin kaza ta daina cin kaza wannan abin da likita ya ce kanta ta haramun ne da ci in ta kuskure ta ci ta kama wannan ta kama manzan ta kuci ɗanta kuma zai gabata sai ta gaban Allah da lahira da hukunci tun ranar farko to sannan yaron yana da haƙƙin ababe na abin nan kula ta ɓangaren kula ta ma'ana wanda kula ta abinci ba akwai wajibcin uba ya kula da masu shi ne duk aikin da zai sa ta wahala don kan cikin ya zube don kar ta zo haihuwa ta wahala dole uba ya aiki in yana da hali tana samun ke ɗauko mata ya aiki likita ya ba da wannan shawara in likita ba da shawarar ta awa ashirin da hudu a ɗauko likita ya duba ta haka zai haƙura dan shi na da haƙƙin a yi mashi wannan abu ko kuma duk wata biyu ta je asibiti a duba jinin ta yana na buƙatar jini a sai da makaranta za a yi tuwon gobe a sai da rigunan da ake cin barazana da su a sai da keken da ake hawa a neman masa magani a cikin gidan da gidan take zaune a neman masa magani sai ta yi ba a samu gida tana da wannan haƙƙin amma yanzu wani matar tana da ciki nan zai zo kuma masu bazan ya ce ba ta mai ciki ta fasa tare da tusa ita kuma a gida ba ta da ta kafara ihu ta ta su wata kuka ce da sauran irin tsaye da ni da ita kaga ita ce da bukatar wayan nan ababen dan jinin ta ya waita dan za ta zubar da jini lokacin haihuwa kaza kaza kaza kaza kaga wannan irin su ne kamata gwamnatin tarayya ta kama da ladabtar yadda kamata a bar mujirmai irin wayannan suna yawo ba to sannan suka ce ya zama tilan a hana tun mai ciki cin wani abu ko shan wani abu zai cutar da yara in tana shan taba a hana ta in uban na shan taba kar ya ƙara shan taba a gaban matar shi mai ciki ya rage ta haihu ya rage ta haihu in tana kallon wasu fina-finai da wasu tashoshi na basa na oro american film duk da bai zai tasiri da yara in ana barin wasu shashashai na shiga gidan to kar a bari misali wani mai ruwan aljanu da ra'asu ka annahu ra'asu shayati da irin wannan sai a hana shi da gidan kan mai cikin da gani da aibon maka iri wata mai aradadar ki sai ce duk su dina gaba makota hakuri wani makoci na sa kiɗa ta abai da kuma ake so a samun mata ka samar mata duk tana da wannan fakokin ita ta ta albarkaci ne likita ya mayar jinin ta ba a jinar sosiya ta yanka mata kaza duk sati albarkacin jinjirin da shi haka za ka haƙura yanzu ba da ita kake yanka ba da shi ta albarkaci wannan ki amma kaza ta fi ƙarfi ita ya mun ta albarkaci na shi gidan wata to wannan duka haƙoƙi ne na yaro to suna ake ce masu hukukul jami haƙoƙin ɗan tayi to su ne ma da yake bayani ne yake cewa kanat ahkamuhul qadariyya jariyatan alayhi hukunce hukunce na kaddara su ne alhaka abin da hukukul jami suna gudana akan yaro wa muntahiyatan ilayhi kuma akan zai ta tafiya bisa wannan kula zai ta tafiya فلما انفصل عن امه تعلقت به احكامه الامريه yayin da ya rabu da cikin mahaifiyar sai hukunce hukunce na shari'a kuma sai suka rahaye nan me yayi al-ahkamul amriya hukunce hukunce na shari'a kenan sune al-hukumu al-shar'i wanda ya kafa da al-hukumu al-qadari wa kana al-mukhatabu bi al-abawayn wa'annan hukunce hukunce wanda ake neman ya tsayi da tabbatar da su game da yaro su ne uwa da uba aw mai ya kuma makama kuma ko wanda yake tsayawa a matsayar su kamar wujen uwa da dangi in ba uwa ko ba uba fi tarbiyyatihi wajen tarbiyyantar da yara wal qiyami alaihi da tsayuwa a kai idan ganin an kula da shi haka za a ci gaba da kula da tarbiyyar ki da bibiyar rayuwar ki da yin mai duk abin da ya kamata har sai ya balaga to in ya so yana balaga a iya fitta shi ganduma ai ka ba za a tsara ba shi abinci ba ya rika nemowa da kai in an ga cewa akwai wata maslaha a wurin amma ita mace kuma sai da aka aure da ita ya rika mika ta ko aka mika ta a hannun miji to sanan ne ciyarwa tayarwa tufafi abinci da sauransu suka tashi da kai suka koma kan mijin da ta aura ko mijin da ya aure ta to wanda ke kula da yara shi zai ci gaba da wayannan falillahi subhanahu wa ta'ala fi ahkamu amara qayyimahu biha Allah madaukakin sarki yana da wasu hukunce hukunce da ya umarci ne tsayuwa da kula da yaro ma dama ta ka kafalati matukar yana karkashin renai shi fa huwa al-mutalabu bi hatunahu shi ake neman ya tsayu da wa'annan haƙoƙi ba wani shi ba hatta idza balaga hatta taklifi har idan yaron ya kai shekarun balaga ta'allaka bihi al-ahkam sai hukunce hukunce duka sai su dawo kan shi yanzu in karamin yaron ka dai shekara hudu biyar shida bakwai takwas tara goma bai salla ba bai da laifin komai amma ba ban yi mutumin banza ya aka yi salla alhali ba kai salla ba akan ce wane bai salla ba duk da ya yi salla abin da ake nufi wane ya yi salla amma abin tarbiyyar ki bai salla ba sallar ka ba ta tasiri suna ce in kai taka ka matsa mashi ya taka in ya kai yawa suna ka ce kai salla ba kai salla ba suna ka lokacin sallar aiki ta baza koma yaran nan na ina suna ina ka nemo su ka sakulo su in ta kama ka fasa yan dabarburu ma su duka sallar duka rika musu ka san kun taso a ji wata shago ka kashe wata hamsin cizi wani biskit da lokacin sallar ba ba za mu bi ka in ba ka da kuɗi kai sallar a wata anguwar kai maman su ya kai maza maza ku tafi masallaci na ba ba ku tafi ku je gida za ku haɗa da shi a masallaci su ji wayan a iya mashi huta a sai mashi tallafi a sai mashi da duma a duka kuɗi kan da shi ana zaburar da shi yana kai goma in bai yi ba sabo bulala ka su kuna mai ka'ida shari'a ne da yake kowa ya rika rataye bulala a faru a ɗakin da tafe bulala ka rataye yaro ya ne ok an kira sallah to kai ko Allah ba kai ba ka kalle ni sallar bulala ya san karatun nassi ne da tun an fassara mai za ka yi madawa za ka yi bulala sai ya riga ka zuwa masallacin kafin ka duki amma an ka cika dukan sai ta suka saba da ya dawo ya shi ba ko ba kai sallah sai ka mai duke ka bari rigar sanyi zan sa sai ka kalli tsin ma kawai ba zai yi ba to sai ka zama na dai kayi yadda annabi yake sauran kuma sai Allah ya cike maka gaba yake cewa hatta ni zaba daga hadda takli har in ya kai shekarun ta kalimanci ka Allah da bil ahkam sai hukunce hukunce ka hau kai shi wa darar alaihi al-aqala sai alqadu masu gudana a kai wa hukima lahu bi ahsani ahad al-kufr wa ahad wa ahad al-islam daga nan sai a rika zartar mai da hukunce hukuncen kafirai da hukunce hukuncen musulmi kenan yi aikin kafiri yi aikin fasikanci yi aikin sabo a rubuta yi aikin da'a da musulunci a rubuta wa akada fi ta'arudi daga nan ne daga radda mutum ya balaga ake so ya fara tattali da manazil su a dai don samun masauki a masaukan masu rabauta au darin asiyaki ko kuma a gidan matsiyata gidan yan wuta kenan mutum na balaga ya fara zuba jari ya watsa ma dama aikin aljanna ya zuba ma hagu aikin yan wuta yana zuwa ƙarshe sai kai wani ya yawa ya hagu ko kai dama shi ke an gama fa tutsuwa da yi marahilul ayyami daga rata ya balaga nan za a dusa na mashi matakai na kwanaki wanda ya yi da darare ila darin da ku tiba min ahadiha har ya je idan nan da aka kaddaro nan ne masauki ta kullum muka cinye kwanakin mu shi kenan sun wuce yanzu gobe wannan larabar tsayin ba a taɓa yin ta ba sai dai irin ta ko ba za a ƙara yin ta ba sai dai irin ta ta wuce kenan ya ce wa yusira fi marahili tilka li asbabiha daga nan sai a sauƙaƙe maki a waɗancan matakai na rayuwar shi don daga sabubban wancan gida shine tilka li asbabiha ga wancan gidan da sabubban samun gidan kenan dan aljanna ne duk wani aikin aljanna da gaba ya mashi wahala in dan wuta ne aikin wuta bai mashi wahala wa tu'min bi amaliha sai a aikata da shi da aikin da aka kaddaro mai gidan gidan ne in da aljanna ne za su ga aikin aljanna ba ya jin biyar shi fa idan ta hadi ni sai idan tafiyar rayuwa ta kare da shi ajali ya zo kenan ila akhiri marhalatin zuwa matakin karshe na abin da Allah ya kaddaro mashi rayuwa a duniya ashrafa minha adal مسكن الذي أمر له قبل إيجاده في كنزي أبتن كارن فش كيجا نند أكرايا شتنشي تنكارن أتامر فش معنى سيئة جوية سيئة تنجدا أكقدر نند زونا تنكارن أعيديش بل تما كارن أهل الدنيا في كارن بوانسا إما منزلي شك وجهي ko dai gidan iyatar shi wajen ma manzili sa'adati ko kuma gida rahotar ko wuta ko aljanna fa hunaka yadhu as-safar an atiki a ranar mutuwa ne mutum zai aje sandar tafiya daga kafadar shi mun sai wuce sai ka aje shakar tafiya mutum ka ga ya dawo daga tafiya na tuba gida zai aje daka an dawo gida kenan amma a tasha yana nan ma yana kula da kai ko ya aje bayi da wani bayi ma da ita za a shiga kuma ya tabbatar da ci gaba da ratayawa to ranar mutuwa ne mutum zai aji duk abin da ya rataye wani maganar duniya yanzu ya wuce haka nan sakamakon zai biyo shi to shi yake nufi a nan shi ne yake cewa wa hunaka yadda wa asa safari an atiki wa yastakirra nawa wa yastakirra nawa sai tsiran da aka shuka shi danki sai tabbata gida inna la falikul haddi wan nawa in ka wurga Wayar masara a ƙasa akwai haf akwai nawa a cikinta haf ɗin wannan su bawo bawo wannan waye su ne haf za su fashi irin da yake tsurowa har yi ganye shi ne nawa to ɗan adam yana da wannan nawa ɗin ko dai ya tsuro a wuta Allah ya kiyaye ko ya tsuro a aljanna to da ya zo mutuwa ya a fito da tsira ta ce to yanzu mala'iku ku je a tuka wannan tsiran a gidan aljanna za a shuka kawai sai a je a shuka gawa kawai a cikin gantin kawai ake fara kabari an riga an wuce da shi ko gidan ni'ima ko gidan azaba shi yake nufi wa tasiru daru da adali ma'awaw daga nan sai gidan adalci ya zama nan ne makomari ina ne gidan adalci wuta duk wanda yake Allah kai ba na adalci kamar cewa yake Allah ta mun zo lahira ka kai mu wuta mu kuwa muna haka kuwa kuma muna neman Allah ya tsare mu da gidan adalci in ne gidan adalcin Allah ne Allah ba ma so Allahumma inna na'udhu bika min dari adalika sai ce au dari sa'adati matwa ko kuma gidan rabauta ne mahauki wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala dara sa'adati to muna roƙon Allah gidan rabauta ba gidan adalci ba tafiya ya hakuri mun dan wuce lokacin da mun samu mu kawo nan sai mu da ta nan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum